بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز أولا كراتو يا تاسوني تندقى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أكذب منهم شقي وسعيد أكبر شقي أكبر ناس يزعمكم سوء سؤداء أن لا تادموا أتكي وأما الذين سعدوا amma waɗanda Allah ya ƙaddara musu rabon rabon duniya da lahira wato masu sa'ada kenan fa fil jannati su kama cikin aljanna za a sa su za a sa cikin aljanna khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin aljannar ma damati samawati wal ardu dawwama da za su yi za su yi dawwama ne cikin aljanna kamar yadda dawwama sama da ƙasa take a kamar irin yadda muka fassara fa ammal wa ammal shaqufa bin niri din nan a illa ma sha rabbuk da aka ce za su dawwama matukan sama da ƙasa tana dawwame sai dai abin da Allah ya so a wancan mun yi magana cewa malamai sun yi maganganu iri-iri wato domin akwai yau matubaddal ardu ghayra al-ardi was samawat akwai sammai irin na duniya akwai kasai irin na duniya to na saman duniya da kasan duniya su muka sani in an je lahira za a canja su a yau mana bis sama ka dai sijillil kitabi kuma za a nade sama was samawat madwiyatun bi yaminihi to in an kawo sammai na lahira an kawo wa ashraqat al-ardu bi nur rabbiha an aje kasa ta lahira masu dawaman nan to masu shiga aljanna za su dawama irin dawamar waɗannan sammai na lahira da kasai na lahira domin su masu dawama ne har abada ba irin na duniya ba abubuwa iri hudu ne akwai abin da yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe mai dawama shine Allah akwai abin da yake ba shi da farko yana da ƙarshe shine babun halitta halitta lokacin da babu ita din nan to wannan babu din nan ba shi da farko daga ran da aka so mu halitta to yayi karshe kenan shi wannan babu tunda an samar da halitta akwai kuma abin da yake da farko yake da karshe shine zaman mu na duniya zaman mu na duniya yana da farko yana da karshe akwai kuma abin da yake da farko ba shi da karshe shine zaman lahira zaman lahira dai yana da farko ba shi da karshe Allah ba shi da farko ba shi da karshe rashin mu mu babu mu din nan ba shi da farko amma da aka yi mu sai aka yi samu sa ƙarshen babu mu to duniya tana da farko tana da ƙarshe amma zaman lahira yana da farko ba shi da ƙarshe ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk afa'an ghayra majzuz to da aka ce illa ma sha'a rabbuka din nan sai ɗan aljanna suka ji tsoro suka ji a sai dai abinda Allah ya so wato wata ran kenan za a fita a a ai kyautan aljanna aqa'an baiwa ne ghaira majzuzin wanda baya yankewa na har abada ne illa ma sha rabbuka nan da aka faɗi wato akwai fassara guda biyu illa ma sha rabbuk akwai innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir arrahman wato yan aljanna akwai masu zama cikin aljanna kullun ka je aljanna zaka same cikin aljannar akwai waɗansu kuma in ka je aljannan ba za ka same su ba suna ina sun tafi wajen Allah illa ma sha rabbuka kenan sun shiga aljanna amma yanzu ba sa cikin aljanna sun tafi wajen Allah inda malikin muqtadir arrahman kuma akwai wanda suke shiga aljanna su din ba da shi aka fara ba sun fara shiga wuta ne aka yi musu azaba aka wanke su aka mai da su aljanna akwai wanda suka fara da suka zama ashabul haraji daga da haraji ne za a kai su aljanna to su ne aka ce illa ma sha rabbuk ada'an ghayra majzuz baiwa ne na Allah wanda ba yanke su فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص يا رسول الله da dukkan mai jin wannan magana kar ka yi shakka duk wanda bai bauta wa Allah ba ya bauta wani abu to ya halaka waɗannan kafiran naka da suke cewa suna kan addinin annabi Ibrahimu ƙarya suke su dai suna tsafi irin yadda iyayensu da kakanninsu suke tsafi kar kai shakka su batattu ne tsafi suke suke bi fala ta kufi miratin ma ya budu haulai ma ya buduna babu abin da suke bautawa illa kama ya budu aba'uhum min qablu sai dai abin da iyayensu da kakanninsu suke bautawa na tsafi wa inna mu lam wafuhum nasibahum da sannu zamu cika musu ladan su ladan yadda zamu cikawa mai bautan Allah ladansa na shiga aljanna sa'idu kenan haka zamu shiga cika waɗannan aikin su na na shakawa din nan shaku kenan wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara da wafum za mu cika musu nasiba mu raban su gaira manqusin ba za mu rage musu ba
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب إمام المسلمين ما تجي kuce ta yi haka da hannunka tana jin hausa mata ɗin wani ya yi mata turanci ta ce la ilaha illallah ka faɗi ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ta faɗa translation na wannan larabci ta ce ta yarda tun daga zuciyarta har bakinta Allah shi kadai ne shi yayi komi shi yayi kowa shi ne mai komi mai kowa shi kadai ne kuma ta ce ta yadda manzon Allah annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya koshi da wannan addini ta ce kuma ta yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne yadda Allah shi yake kera jinjiri a cikin uwar kowane mutumin da aka haifa kowane mutum ba ubansa da yake kera kera shi a cikin uwarsa ba a'a wato Allah ne yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai to haka Allah ya kera annabi Isa alaihi salamu ya sa rai Allah ba uban kowa bane ubangijin kowa ne kuma ya taɓa mamaki fiye da wannan yayi Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa tana da uba ba ta da uwa saboda haka sai yayi Isa shi kuma yana da uwa ba shi da uba mu kuma yayi da uwa da uba ka yarda da wannan ta ji hausa ne ta ji wannan ta ce ta yarda ko to ki ce alhamdulillah kin zo musulma abin da dukkan musulmin duniya ɗan uwanta ne yau kuma duk abin da ya zama dole akan musulmi yanzu ya zama dole akan ta za ta yi wanka ta so masalla za a ga mata sallah biyar kullum irin wannan irin wannan wanka idan ta kwanta da mijinta dole sai ta irin wannan wanka sai ta yi wannan irin wanka sannan ta yi sallah ko akwai wani jini da yake zuwa wa mata jinin haila shi ma in ya zo ba za ta yi sallah ba sai ya yanke idan ya yanke sai ta wannan irin wanka sannan ta koma sallah kuma Allah ya ba ta dukiya ta yi zakka kuma za ta sha ruwa ba yanzu sai rana ta faɗi za ta yi niyya za mu yi wannan azumi da ita kuma irin jinin nan da na faɗa in ya zo kita fa ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب يا رسول الله da kafirai suke damun ka can farkon sura ubangiji yana gaya wa manzon Allah yana ba shi hakuri a ba shi daya a ba shi daya yana ba ta yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri da cewa fala'allaka tarikum ba'da ma yuhi ilayka aw da'ikum bihi sadruka an yaqulu la unza alayka kanzun wa ja'a ma'ahu malak innama anta nazir wallahu ala kulli shay'in wakil am yaqulu naftari to irin wannan maganganu annabi Musa ma an gaya masa littafinsa an yi khilafa a cikin littafin ko maganar zuwan mala'ika a mun yi maganar zuwan mala'ika yadda mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahimu da annabi Lutu su kiran mala'ika a wajen mujrimi ba abun alheri bane mala'ika ya zo wajen mujrimi sai dai wajen salihi kai hakuri ya rasulullahi annabi annabi Musa alaihi salam an bashi littafi mabiyansa sun yi khilafa a cikin littafin kamar yadda hadisi yake gaya mana اختلفت اليهود إلى إيدا وسبعين فرقة واختلفت النصارى إلى اثنتين وستين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة واتو يهودا وسنك سكشي سبعين دقيا دسنا ساقا وجونسو nasara sun kasu cikin injila kashi saba'in da biyu duk suna saba wa junansu mu kuma al'umma kamun tashin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ra'ayinmu ya kasu wajen kashi saba'in da uku dukkan saba'in da uku ɗin nan kowanne sai ya sa son zuciya wanda zai ja masa wahalan wuta sai dai kashi ɗaya ne za su zama ahlus sunna saboda haka ne Allah yake ba annabi hakuri anan faqtul fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ba don ubangiji ya riga ya rubuta kowane mutum sai lokacinsa yayi ya mutu ba tashin kiyama sai lokaci yayi ai tashin kiyama ba a laqudiya bainahum ai da an musu hukunci tun lokacin da suke wannan sabani amma kowa sai kwanansa ya kare a halaka shi duniya sai kwananta ya kare a ai tashin kiyama wa innahum lafi shakkin minhu murib sai suka zama suna cikin shakka shakka mai jefa a cikin kokonto a cikin sha'anin attauran annabi Musa alaihi salam وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وتسو كوا دا كوا فأما الذين شقوا دين da amma alladhina sa'idu din da manyan su da kananan su wato shakawa iri biyu ce sa'ada iri biyu ce kafirai gaba daya su ne shaqiyai wanda za su dawo cikin wuta musulmi wanda suke aikata laifi ba su tuba ba su je lahira a sa su a wuta su fito su ne waɗanda suke masu shakawa yar kaɗan akwai imani a zuciyarsu miyagun aiki za su kai su wuta ko haka kuma su adawu din akwai wanda suke da farko ma a fara da aljannan kuma har abada cikin aljanna akwai wanda za a fara da wahala a karasa da aljanna Allah ya mu wahala to kowanne dai Allah ya ce li waffiyan rabbuka amaran kowa Allah zai biya shi aikin da ya aikata a duniya lamar waffiyan rabbuka amaran innahu shi Allah bima ya'malu khabir khabirun yana tare bima ya'maluna da abin da kowa yake aikatawa فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ubangiji ya yi ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa jaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas alaiha yana ce wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum to yana gaya wa annabi ka tsaya daidai akan hanyar Allah kai ne shugaban bayin Allah shugaban masana hanyar Allah ka tsaya daidai akan hanyar Allah hanyar Allah ga ta nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ubangiji tabaraka wataala ya shimfida hanyarsa yana kan hanyar duk mai neman sa inna rabbi ala siratin mustaqim mai neman Allah duka ya bi hanyar annabi ga ta nan bude kullum ya rasulullahi ka tsaya daidai akan wannan hanya taka hanyar Allah kenan siratal ladzina an'amta alaihim wato siratillahi alladhi la ma fi samawati wa fil ardi ala ila tasirul umur wannan ita ce hanya manzo Allah yace shayyabatni suratu hudin wa akhawatuha yana cewa suratu hudin wannan sura mai cewa in tsaya daidai in yi istiqama da ni da mabiyana ta sa ni nayi furfura annabi sallallahu alaihi wasallam shekarunsa 63 din nan babu furfura a jikinsa sai yar kaɗan in za a tsinta a samu yar kaɗan kamar kwaya goma sha kaɗan to yace wa'annan ƴan kwaya goma sha kaɗan ɗin nan da aka samu wato saboda firgitan umurnin suratu hudin da Allah ya ce masa ya bi hanya daidai da shi da wanda suke bin sa yace ba nasa ne yake damunsa ba na mabiya din ne su ma su bi shi daidai din هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن اتبع دين نسوني وهلا saboda haka Allah yana kiran mu mu zo mu bi annabi daidai in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah shi annabi kam yana kan hanya kan hanya Allah daidai ana kiran mu ne mu mu zo mu bi shi mu bi hanyar annabi din sallallahu alaihi wasallam hanyar mutanen da Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai ya banni suratu hudin wa akhawatuha din kenan ma'anansa kenan kama umirta wa man taba ma aka da kai da duk musulmin da suka tuba dama kullun an kira kafirai su musulunta Allah ta budu illa Allah sai kuma wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai bayan kun musulunta ku zo ku rike istighfari da tuba wa Allah to da kai da waɗanda suka tuba suka yi suke istighfari suke binka duka to ku bi hanyar Allah daidai hanyar istiqama wato nan akwai istiqama ta shari'a ita ce bin amru da nahyu abinda Allah ce kayi kayi abinda Allah ce ka bari ka bari amma ya ce kuma rasulu fakhuzuhu wa ma nahayakum anhu fantahu shine bin istiqaman hanya hanya Allah daidai abinda ka kasa kuma ga tuba nan kai ta tuba amma in a wajen su alul ma'rifati ne masu daukan hanya zuwa ga Allah direct gobe akwai ud'u ila rabbika akwai ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bin istiqama irin wannan hanya ud'u ila rabbika kuma bin hanya neman Allah gaba daya ba wai maganar aljanna ake yi ba Allah ake nema to nan kuma sai su fara sa kafarsu suna da masauki guda tara a cikin wannan hanya na neman Allah din inda za su fara sauka a tauba hanya masauki na biyu istiqama din shine masauki na biyu sannan sai taqwa to an gama da maqamul islam kenan na farko daga nan sai a koma as-sidqu daga nan sai ikhlasu sai dumaninatu to an gama da da da, maqamul imani kenan an, an yanke zango shida sannan sai a koma zango na ƙarshe shine ihsan wato sai a soma da muraqaba daga muragaba sai mushahada daga mushahada sai ma'arifa wato hanyar neman hanyar bayin Allah kenan wannan istiqama ta wajen ahlul ma'rifati kenan wa man ta maka wala ta dangau kada ku yi dagawa wato dagawa shine ketare iyaka shine dage mutum ya ketare iyaka shine dage wala ta dangau innahu shi Allah yana tare da ku fa innahu ma ta'maluna basir yana kallon ku ku bi hanyar sa daidai yana kallon ku kada ku yi dagawa ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وانتم wastaqim kama umirta an kira annabi shi kadai amma mu ake nufi domin shi mustaqimi ne shi ma shine ma siratullahi mustaqim din annabi din to nan ma ana so a gaya mana kada mu karkata mu bi azzalumai to saboda darajar manzon Allah da girman fadarsa Allah bai ce wala tarkan ba kamar yadda ya faɗa wastaqim can ma wastaqimu ne nan ko wala tarkanu ne amru da nahyu din to amma saboda darajarsa ba za ta ba za ta anan walatar kan ilal ladina zalum fa tamassaka naru ba ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam sai aka yi magana da mu a can a cikin fadarsa nan ku sai aka ware mu aka gaya mana mu mu kadai wadatar kanu ya kuma biyan annabi wa man taba ma aka din kenan wadatar kanu kada ku karkata ilal ladina zalamu zuwa ga azzalumai fatamassakumun naru su azzalumai sun riga sun zama wuta kowa ya karkata zuwa gare su to wutan su za ta shafe shi za ta shafe shi kada ku karkata zuwa ga azzalumai balle wutar su ta shafe ku fatamassakum nar wa ma lakum min dunillahi min awliya sannan idan kun karkata zuwa gare su wutar ta shafe ku ba wanda zai ba ku da waɗansu masoya wanda za su raba ku da wannan wuta in ba Allah ba sun malatun sarun ko ba ku da malakum min duna min waliyin wala nasirin kenan ba ku da wanda za su taimake ku ba ku da wasu masoya wanda za su hana muku shigan wannan wuta wanda kuka karkata zuwa ga azzalumai din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman kana aw mazluma ansuruhu idza kana mazluman ya rasulullah kai ba ansuru idza kana zaliman a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaki dan uwanka ko ana zaluntar sa ko yana zalunci sahabbai suka ce ya rasulullahi za mu iya taimakon dan uwanmu in ana zaluntar sa ya za mu taimake shi kuma yana zalunci ku kame hannunsa ko ana masa zalunci din saboda haka zalunci ba kyau mutane su ne shi zalunci wanda yake babban zalunci inna shirka la zulmun azim kafirci shine babban zalunci karamin zalunci kuma shine zalunci ka zalunci kanka tsakaninka da Allah abinda Allah yace ka yi baka yi ba abinda yace ka bari baka bari ba ka zalunci kanka akwai zalunci ko wanda yafi wannan shine ka zalunci bayin Allah domin Allah yana yafe nasa da yake shi ganiyun alamin ne amma in ka zalunci bayin Allah to su fa sai an hada da su sai an hada da sun yafe maka sannan ka samu sauki in ba hada sun yafe ba to ba za ka samu sauki ba sai dai in Allah ya dube ka da wani ludufi ya biya su a cikin falalarsa ya sallame ka sai dai irin abinda ba za ka iya neman gafararsa ba akwai abinda mutum zai wa mutum ba zai iya neman gafararsa ciki ba misalin kamar mutane masu fajirci wani ya yi lalata da matar wani daga ba sai Allah ya jefa masa imani ya gane abin ba kyau to ba dama ya gaya masa na tuba wa Allah kai ma ya kamata in tuba maka saboda na yi kaza kaza da iyalinka ba zai faɗi wannan ba to irin wannan yadda zai yi sai ya zo ya gaya masa ya ce wane mun dade muna tare ka san sha'anin zaman duniya ni dai duk abin da kai mini tun da muke tare da kai na shaida wa Allah na yafe maka ni kuma ina so kai ma kai haka duk abin da nayi maka ka shaida wa Allah ka yafe mini sai kai haka shikenan to ka samu kai wa kanka rufin asiri wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين wannan aya ta sauka ne kusan sallar la'asar tsakanin azhar da la'asar wani sahabi ana kiransa abul yasar mai sai da dabino balan sare yana sai da dabino sai ya gama kyakkyawa sai ta faɗa masa a zuciya ina sayar masa dabino sai ya ce mata ina da wani dabino ya fi wannan kyau a ɗaki ki zo in je nuna miki sai ya ja hannunta suka shiga ɗaki ya yi ta rungumanta ya yi ta shafa duk abin da ake shafawa na mata amma dai bai shigar da zakarinsa cikin barginta ba amma ba abin da ba a yi ba saboda sha'awarta Allah ya kiyaye bai sa zakarin cikin farjinta ba sai Allah ya jefa masa damuwan abin da ya aikata sai ya je kukan abin wa Abubakar ga abin da ya sami na rasa inda zan sa kaina Abubakar ya ce ka je ka yi hakuri ka tuba wa Allah ka ruba akan ka asiri kar ka ƙara gaya wa kowa ka tuba wa Allah ka ruba akan ka asiri kar ka gaya wa kowa sai ya je wajen sayyidina Umaru cikin damuwa ya gaya masa ka tuba wa Allah kar ka gaya wa kowa ka ruba akan ka asiri abin ya dame shi sai ya isa wajen mai gida gaba daya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yau ga abin da ya same ni ba abin abin da ka sani ake da mata ba abin da ban yi da matan nan ba sai dai zaka yi na ne kai bai shiga cikin farjinta ba amma komai ake yi na mummuna ba abin da ban yi da ita ba na damu na sai yadda zan yi annabi ce dakata sai Allah ya aiko shikenan ana nan sai aka yi sallar asar aka gama da aka yi sallar asar aka gama sai manzon Allah ce ina mai tambayan nan yace gani ya rasulullah ce da mu kai sallar asar yanzu yace eh da kuma kai sallar sai ce shikenan Allah ya maka gafara Allah ya ce a kimis salata tsarafai naheri wa zulafan min al-laili ya kai musulmi a so matan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muslimina a kimis salata ka tsaye da sallah tsarafai naheri gefen rana guda biyu wato sallar safe kenan da azhar da la'asar sune gefen wuni guda biyu wato tsakanin azhar da la'asar tsakanin sallar safe da sallar azhar ana samun awa takwas wato nahara ma'ashan kamar yadda ake samun tsakanin isha'i da asubahi awa takwas saboda laila libasan to ku tsayi da sallah gefen wuni guda biyu su ne sallar safe gefe na ɗaya na ta yamma kuma a zahar da la'asar a ɗarfayin naheri wa zulafan minan laili da kuma sa'o'i na kusa da faɗuwar rana to su ne sallan magariba da isha'i to nan an ambaci sallolin duk guda biyar a nan kenan ya dace da hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yana da ruwa a kofar gidansa kullu yana fita yana wanka sau biyar aw yabqa ma daranihi shay suka ce la yabqa ya rasulullah ce fa zalikum salawatu al khamsu yamhu Allah bi al khadaya duk mai sallah biyar Allah yana gafarta masa zunubansa tun daga arwala kamun ya je sallah ma Allah ya masa gafara ya sallar kuma cikin gafara to wannan sai sahabin da ya ji wannan sai sahabbai suka ce ya rasulullah ita wannan aya tana magana da mutumin nan shi kadai ko da mu duk gaba daya sai annabi ya ce da kowane musulmi gaba daya kowane musulmi gaba daya to wannan aya tana daga cikin ayoyi a biyar a cikin qur'ani wanda suke nunin khamsu salawati ayoyi shida a cikin qur'ani wanda suke nunin khamsu salawati a nan cikin suratul hudin an nuna sallah wakati biyar kuma annabi yayi bayani kamar yadda yazo anan aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layli kuma ya zo a cikin suratul isra a cikin salati liduluki shamsi idan ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi haka kuma cikin suratul taha haka kuma cikin suratul rum haka kuma cikin suratul qaf haka kuma cikin suratul suratul insan nan duk an nuna inda za a yi khamsu salati annabi kuma yayi bayani sallallahu alaihi wasallam innal hasanati kyawawan ayyuka yuzhibna sayyiati suna tafiyar da munanan ayyuka in ka aikata aiki mai kyau sai Allah ya shafe maka mummunan aiki wanda kyakkyawan aiki ya tarar din kamar yin hadisin Abu hadisin Abu Zarrin ke Abu in ka aikata mummunan aiki ka aikata kyakkyawan aiki tamhuha ta shafe mummunan aiki din innal hasanati yuzhibna sayyiat zalika zikri lizakirin wa'annan abubuwan da aka karanta tun daga kissan annabi Nuhu da tufanansa da kisan annabi hudu da halakar kafiransa da, da iska da kisan annabi salihu da halakar da kafiransa da kisan annabi ludu da halakar da kafiransa da kisan annabi shu'aibu da halakar da kafiransa da wannan kisa da aka tabo ta annabi ta annabi musa ta isa wato wa'azi ga dukkan wanda zai wa'azantu ba abin da aka rage wanda ba faɗa ba cikin wannan kissoshi hakika ya ishi mai wa'azantuwa wa'azantuwa واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا رسول الله كي هقولي لا بناتي مكة كم فرق سورة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات كاين شغبان ما سو هقولي كاين شغبان ما سو أيكة كيكاوان أيكي واصبر كي هقولي يا رسول الله كما يدى واصبر كما سوى أولو الأزم من الرسل kamar yadda waɗannan manzanni da muka karanta maka kissoshin su kai haƙuri kai ma kai haƙuri wasbir kai haƙuri ya rasulullah inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozarta ladan masu kyautata aiki wanda suke bin hanyar Allah daidai suna aikata kyakkyawan aiki suna yin haƙuri illa allazina sabaru wa amilus salihati ga ga haƙuri ga aiki mai kyau to wanda ya zama duka ya zama muhsini kenan ya Allah zai kai shi matsayin anta abu da Allah ka annaka tarahu sannan ubangiji ba zai tozartar da ladan sa ba mai kyautawa din masu kyauta Allah ba zai tozartar da ladan masu kyautawa ba la la rubi ajra man ahsana amala فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وبنجي ينا cewa me ya hana a cikin dukkan wa'annan kurunu da aka ambata din nan na Nuhu din da na Hudu din da na Salihu din da na Lutu din da na Shu'aib da na Shu'aibu din da na Musa din me zai hana lokacin da za a aikata miyagun ayyuka a samu waɗansu mutane kai wannan abu bai kamata ba kai wannan abu bai kamata su su hana laula in himu rabbani yuna wal habaru an qawlihim lisma akli musuhut me yasa koyaushe aka ta za a aikata mummuna ba za a samu mutane wanda za su kai bai kamata ba kai bai kamata ba su hana daga cikin mutan da wanjin mutan da idan an samu dattijo malami mutumin kirki mai kamanta gaskiya sai ta ai su ai sauran mutan da ne sauran mutan da ne laula kana min qulubi min qablikum uru baqiyatin wanda suke wanjin mutan da wanjin mutan da wanda suke sauran alheri a zuciyarsu me zai me yana ba a samu irin su sun hana munanan aiki ba wato amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sifa ce ta mutanen mu mutanen munkar wa lakum muflihun wala takunu kallon ya tafarraku waktalafu min ba'di ma ja'amul bayyinat wato lalle ne idan an ga munanan aiki ana yi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi fa dhalika dhaful iman duk wanda ya ga mummunan aiki ana yi to in yana da ikon hanawa ya hana da hannunsa in yaro ne naka kai masa duka kakka ji masa ciwo in matarka ce in bawanka ne in wani mai jin magana ka ne in ku abun ba za ka iya duka ba ba ka iya hanawa da hannu wannan sai hukuma kenan to sai ka hana da baki yadda mu alhamdulillah Najeriya muna da wannan matsayi mu Najeriya Najeriya kowane mutum yana da dama ya kafa wa'azi ya wa'azinsa in wa'azin mai kyau ne ma masana wa'azi mai kyau sun ji in wa'azin mummuna ne ma masana wa'azi mai kyau sun san mummuna ne amma su wanda ba sani ba ba sani ba kowa da dama ya faɗi wa'azinsa to wannan idan baka iya hanawa da hannu ba to ka hana da baki ka faɗa yadda muke faɗi yanzu din nan ka hana idan ba za ka iya ba in ka hana din nan ma za a kashe ka don akwai wata ƙasa yanzu in kai wa'azi ka faɗi wani abu ba za a barka ka rayu ba kashe ka za a yi akwai ƙasar ƙasashen ma na musulmi ne wani wuri da farko tukun baka da izu kai wa'azi sai kana da famin nasu ko famin nasu din za su rubuta abubuwan da ba za ka faɗa ba a cikin famin din in ka kuskura ka faɗi wani abu daga ciki to za ka mutu za a daina ganin ka ba za a ganka ba to kaga nan shikenan sai ka boye a zuciya shine kin abin a zuciya ba zalika zaful imani wata karshen imani kan illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman to wannan shine matsayin malamai kenan wanda suke da rauni in mutum ba zai iya faɗa ba in ya faɗa za a halakar da shi to sai ya ki abin da zuciyarsa wannan shine mafi rauni a cikin imani فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم sai dai kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar ɗin ai suna ya wa'azi in Nuhu ya yi wa'azi mabiya Nuhu ma za su yi haka Hudu in ya yi wa'azi mabiyansa ma za su yi ko da yake fa ma amana wa hu illa qalil kowanne abin da aka samu a cikin ƴan kaɗan ne illa qalilan mimman anjayna minhum sai kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar da su ɗin illa qalilan mimman anjayna minhum illa qalilan mimman anjayna minhum wa'azin kenan mutum zai yi wa'azi gwargwadon gejin iliminsa idan ka iya fatiha ka ji wani yana bata fatiha ka gyara masa in ka iya alwala ka ga wani bai iya ba ka gyara masa amma kada ka fada matsayin malamai ka ce kai mai wa'azi ne zaka bude kai wa'azi cikin musulunci baka san musuluncin ba to wannan Allah ya hana Allah yana cewa la taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba kar ka sa kanka ciki duk abin da baka sani ba kar ka sa kanka ciki saboda haka kowa ya tsaya gurgurdan yadda ya iya fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna abin da ba ku sani ba ku tambayi masana su gaya muku illa qayyim min manan jana min wattaba alladhina zalamu wa utrifu fihi allazina zalamu kadan sun musulunta amma yawancin jama'a sun bi ma utrifu bi yadda su daɗi da aka yi da dukiyoyinsu da mulkinsu suka bi suka ƙi bin maganan manzanni sukan suka halaka wata ba alin zalamu ma utrifu bi wa kanu mujrimi saboda haka ne suka zama miyagun mutane aka halakar da su وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون dangane da wannan amru bil ma'ruf nahyu anil munkar rannan na nuna muku wani alqur'ani wanda kafirai suka sa cikin takalmi gashi yau ma zan nana ta nuna muku shi gashi alqur'ani ne suka sa shi dunduniyar takalmi takalmin ya kone aka ga qur'anin aka gano shi shi bai kone ba gashi ko muka nemi rannan wanda ya san irin wannan takalmi don Allah ya gaya mana saboda mu faɗa jama'a musulmi su kiyaye to sai yau aka samu wani mutum ya ce ya taɓa ganin wata ɗaliba ta kai gyaran takalmi wajen gyaran takalmin sai aka samu ƙur'ani irin wannan ya ce takalmin daga itila ake yinsa sunansa jagwa takalmin daga itila ake yinsa sunansa jagwa sunansa jagwa sunansa a bincika to wajibi ne ga musulmi duk takalmin da ya fito itila kenan kar ya saya wajibi ne ga musulmi dukkan takalmi da ya fito daga itile to kar a saya kuma a rika bincike in an samu irin jagwa din a yi kokari a jure asara a farke a gani in an ga qur'ani shikenan a kiyaye ga kuma wani wani wando shi kuma daga koriya aka kawo shi wando ne daga koriya yana rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk jikinsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah da manyan maki gashi to jama'a musulmi a mai da hankali a mai da hankali kowa zai sai wani yanki ko wata riga ko atamfa ko wani abu ya gane idan na cikin ƙasar nan ne za mu iya ƙaran kamfanin in ko na ƙasar waje ne sai da mu faɗa irin wannan a kiyaye a nisanci kayansu a yi nisa da sayan kayansu saboda shine daga cikin amru bil ma'rufi nahyi anil munkari din kenan فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن نجينا منهم واتبع الذين ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون duk waɗannan wanda Ubangiji ya halakar da su, Allah bai halakar da su kawai ba su yi komai bai halakar da su, da zalunci Allah bai haka ba. Allah ba zai halakar da wata alƙarya ba kawai bi zulmin wa aluha muslihuna alhali mutanen garin masu gyara ne. bai ce salihuna anan ba sai ce muslihuna to dole kenan a samu mutane in sun gyaru su ma su gyara mutane a hasin kama asan lau ilaika wato su zama suna gyaran mutane Allah bai halakar da mutanen wani gari matukar garin akwai masu gyara a cikin garin masu gyara banna wa ma kana rabbuka liyulikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين ubangiji duk abin da yake faruwa din nan a cikin saninsa yake akwai magana a cikin qur'ani iri biyu ce akwai magana da ake kiranta bisaɗul mashi'a akwai bisaɗul hikima wannan bisaɗul mashi'a ne a nan cewa walau sha'a rabbuka da jalan nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama tun daga Adam har ƙarshen zamani da ba ai kafiri ba duk gaba ɗaya sai mu zama musulmi ba wani wa'azi ba komai kamar mala'iku da haka Allah in ya ga dama da haka za a yi da jalan nasa ummatan wahida amma bai ga daman yin haka ba wala ya zalu na mutane ba za su gushe ba mukhtalifina suna masu saɓani da junansu kafircin ma iri-iri ne akwai kafiran da suka ce Allah ma ba su da shi akwai wanda suka ce a suna da su da yawa akwai wanda suka ce suna da su amma guda uku ne akwai wanda suka ce suna da su amma guda biyu ne akwai wanda mu muka ce ba wani Allah sai Allah shi kadai to da muka faɗi haka din ma a cikin mun ma sai aka samu firak firak iri iri mun yadda da Allah mun yadda da Annabi mun yadda da Qur'ani amma sai aka samu bambancin yadda su waɗancan suka su kashi 71 Yahudawa kenan Nasara kashi 72 mu din ma sai muka su kashi 73 tare da kuma Allah mu ɗaya annabin mu ɗaya Qur'anin mu ɗaya kiblar mu ɗaya watan Ramadanan mu ɗaya wurin hajin mu ɗaya amma ra'ayoyin mu ya saba wala yazal mukhtalifina illa man rahima rabbuka sai dai wanda Allah ubangijinka ya ji kansa ya nuna masa hanya madaidaiciya ya biyar da shi wannan hanyar mai karɓar wazifa ya zo ina mai karɓar wazifa a riga tijaniya in za a shiga akwai sharadi in mutum ya shiga ba fita saboda wa abu bil adin al'ada kana mas'ula wal yufunu zurahu na biyu ba har tijaniya da wata dariƙa duk dariƙun wali suna da kyau amma ba har tijaniya da wata dariƙa yadda ba a da kindirmo da biya kwano daya na uku ba a ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa tijjaniya mutum ya zama almajirin shehu tijjani kamar wanda ya zama ɗan sarkin waliyai ne ba dama kuma ya ɗauki ƙoƙo yana bara gidajen masu kuɗi kuma sallah cikin jama'a in ka samu jama'a kula da sallah kulawa da iyaye a musu biyayya sannan jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shan taba za ka iya ka yarda na baka ɗariƙa shehu tijjani ka ce ka karɓa ka je a nuna maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kuris mara bikin kwarton wasila wala yazalul mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba kafircin ma iri-iri musuluncin din ma iri-iri kowa da ra'ayinsa haka Allah ya yi mashi'arsa kenan nan bisadul mashi'ati kenan amma bisadul hikima wa ma kharaktul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da ajin don komi ba don dai don su bauta ne yadda Allah ya nufa a cikin mashi'arsa duk yadda kaga ake tafiya to haka Allah ya so wa amruhu yughayirul irada iz amma amru ta'atin ibada umarnin Allah daban shine shari'arsa nufinsa kuma daban yadda kake ganin ake ciki ina haka nufinsa yake ba abin da zai canja idan mai gida ya ce a yi kaza ba a yi ba ko ya ce a bari ba a bari ba ko gwamnati ta ce a yi kaza ba a yi ba ko ta ce a bari ba a bari ba to abin ya same su a dole ne amma shi Allah ba haka bane duk abin da ka gani ana yin haka ya ga dama wala yazal mukhtalifina illa man rahima rabbuk sai dai wanda Allah ubangijinka ya ji kansa ya bashi gaskiya ya bashi ikon bin gaskiya din illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum haka ya ga dama saboda sabawan ne ma ya halicce su da dukkan mu gabake dai mun zama maza ba mata ba mu saba cikin halitta ba da ba za a samu karuwa ba da dukkan musulmi aka yi ba kafirai to da hikimomi ba su fito ba ke wasu suna in Allah ba za su samu wurin aiki ba haka dai haka Allah ya halicce mu da wannan yadda ka gani na haka Allah ya so ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata ya rasulullah dama ya ga maka fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haula ila janna fala ubali haula ila nar fala ubali Allah ce ya halicci mutanen su ne gaba ɗaya nuna ce wannan zan sa aljanna ba ruwana mutane ne aljanna ta ce wannan kuma zan sa wuta ba ruwana mutane ne wuta ta ce to daga nan sai aka nuna basarake ma baya so a ce dan me balle Allah da kansa ko da ya kare ya ce la salama falu sai ya kawo shari'a kai yace ba zai yi ba to shikenan ya kama kansa dama ku haka aka nufa ka bari ba zan bari ba to ya kama kansa dama ku haka aka nufa kai na yi ka bari na bari to shikenan ya ba kansa alheri dama ku haka aka nufa to haka abin yake wata markalatu rabbika ita ce kalmar la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi zan cika jahannama da shaidanu wato aljannu kafirai min aljinnati wan nasi da kafiran mutane ajma'ina gaba ɗayan su kafiran amma ba gaba ɗayan annasi ba wato al'amun uri da bil khusus la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in min din nan ta fidda ta fidda sauran nasu wanda ba sa shiga wuta min aljinnati wan nasi ajma'in kafiran mutane da kafiran aljannu zan cika wutata da su dama na riga na faɗa maka wannan ya rasulullah وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين shehunmu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana ce a wannan aya muke fito da hujjar maulidi wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak Allah yana gaya wa annabi duk kissoshin nan da na faɗa maka tun daga Nuhu da Hudu da Salihu har zuwa nan ina faɗa maka ne dan ka ji daɗi ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablika wato idan dai ana faɗa wa annabi labaran annabawa da al'ummatansu don ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta ya natsu to mu mun fi bukatan a gaya mana labarin annabinmu don hankalinmu ya kwanta ya natsu duk mutumin da baka taɓa ganinsa ba sai ka ji kana son sa to ka gamu da wanda yake son sa ne wanda ya san shi ya baka labarinsa mun tashi hannun iyayenmu suna son annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji suna ba da labarinsa mai kyau a hannun malamanmu a hannun shehunanmu saboda haka zuciyarmu tana taya da shi duk wanda aka kissanta masa aka kissanta maka kissarsa kaji kana son sa ka gamu da masanin sa ne ya baka labarin sa muna jin daɗi gashi Allah ya girmama wannan mazauni namu da zuwan dan Shehu Ibrahim Kaula Sheikh Muhammadu Nazir tare da wasu manyan mutane sun sa mana albarka cikin wannan makaranta ta Shehu Ibrahim wannan majalisa makarantar Shehu Ibrahim ce makarantarsa ce sun zo makarantar babansu ne radiyallahu anhu mu ba mu da komai ciki makaranta ce ta shehu wa kullun naqussu alayka min ba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'ada mu ne masa maraba muna murna da zuwansa muna karanta maka labaran waɗannan annabawa ya rasulullah wa kullun naqussu alayka min ba'ir rusuli na labarbarin annaba ma nusabbitu bi fu'adaka abinda zamu natsar da zuciyarka ta tabbata ka ji daɗin isar da aika ba kai kada aka yi wannan ba waja'aka fi hadhihi al-haqq a cikin waɗannan labari tilka minan ba'il ghaibi nuhi ha ilaika waɗannan labarai da aka karanta maka hakika gaskiya ta zo maka cikin waɗannan labarai fi hazihi a cikin waɗannan labarai hakika gaskiya ta zo maka wato dukkan duniya ba littafi kamar alqur'ani duk littafin da za ka karanta zaka ji waruwiya zaka ji kaulani zaka ji taraddudun zaka ji sahihun zaka ji hasanun zaka ji da'ifun zaka ji mawdu'un amma banda qur'ani komi nasa gaskiya ne yadda yake hannun annabi a zamanin sa haka yake a hannun mu yanzu a zamanin mu ba abin da ya canja saboda haka ne duk wanda ya imani da Allah wallazina yuminuna bil akhirati yuminuna bihi duk wanda ya imani da Allah tashin kiyama ba yadda za a yi dole sai ya yi imani da wannan alqur'ani domin komi nasa gaskiya ne waja'aka fi hadhihi alhaq hakika gaskiya ta zo maka fi hadhihi fi hadhihi alqisasi a cikin wa'annan labarbari da aka baka wa mau'izatun da wa'azi iri iri wa zikira da wa'azi iri iri wa mau'izatun wa zikira lil mu'minin ya isan ma wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wato ga ga mu'mina wa'annan irin wa'azozi za su amfane su وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون كما يدعى النبي شعيب da yake cewa imalu ala makantikum inni amil sawfa ta'lamuna kai ma ya rasul haka zaka yi wa qul lil ladzina la yu'minuna ga yawa kafiran makka allazina la yu'minuna wanda suka ce ba za su yi imani da kai ba suna ce wannan sihiri ne wannan bokanci ne wannan ƙarya ne wannan suna gaya maka abin da zai bata maka rai ka gaya musu ka gaya musu su zauna akan yadda suke zaune wa qul lil la yu'minu i'malu ala makanatikum ku zauna cikin halinku na kafirci inna amilun mu ma za mu zauna cikin halin mu na musulunci wantaziru ku saurari abin da zai faru inna muntazirun mu muna sauraron abin da zai faru za mu gamu da ku ranar badar ku ga abin da zai faru Allah zai kama mana mutum saba'in daga cikin ku ya daure ya bamu ya kashe mana katti guda saba'in mu zuba a cikin tsohuwar rijiya komi ya komo hannun mu
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وتدكن أبو بوان قومي غيب السماوات abin da yake faki a sama walar da kowa yake faki a ƙasa ko yake tsakaninsu duk labarin da muka baka nan tilka minan ba'il gaibi nuhiha ilayka dinnan wannan labarin gaibu samawati gaibu na sama da na ƙasa duk na Allah ne gaba daya wa ilay yurja al kulluhu wa dukkan lamari yana hannun Allah ma min dabbatin illa wa akhidhu bi nasiyatiha komi yana hannun Allah da kafircin da musuluncin da kin da yardar da shiga wutan Allah kiyaye da shiga aljannan komi yana hannunsa shi Allah shi kadai wa ila yurja lamru kullu fa budhu kamar yadda kowane annabi ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu kai kai ne awwalul muslimina awwalul mu'minina awwalul abidina fa budhu wa tawakkal alai ka bauta Allah ubangijinka shi kadai wa tawakkal alai ka dogara gare shi shi kadai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ya rasulullahi kai hakuri duk abin da kafirai suke maka wa innahu la yuzinuka alladhi yaqulun fa innahu la fa innahum la yuzibunak wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka ma yaqulun fa sabbihu min rabbikum min as-sajidin duk Allah yana sane kai hakuri ya rasulullah wa la yurja wala burkullu fa abud wa tawakkal alai wa ma rabbuka bi ghafilin Allah ubangijinka yana sane ba mai mantuwa bane ba mai barin amma ya amaluna abinda kafiran suke aikata maka ya Rasulullahi Allah ya sani kuma zai yi hukunci a wannan shine karshen wannan suratu hudin za mu shiga wata sura mai ban mamaki wannan sura da muka karanta suratu hudin din nan isoshin waɗannan annabawa da tarihinsu da aka karanta muna kiran Amerika da Ingila da Faransa da sauran dukkan manyan duniya kafiran yamma da kafiran gabar gabaki ɗaya su samo mana wani mutum mai shekara arba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku wanda bai taɓa zuwa makaranta bai iya rubutu ba ya zo ya ba ya nemo fararen takardu da alƙalami ya miƙa wanda suka iya rubutu ya riƙa gaya musu magana suna rubutawa su rubuta wani abu wanda ya kama da wannan alƙur'ani mu gani in ba su yi haka ba to sun yi ƙarya annabi muhammadu ya yi gaskiya bai iya rubutu ba bai je karatu wurin wani malami ba bai taɓa yin wani bakon malami ya karantar da shi ba shekararsa arba'in a makka ɗin nan lokacin da aka aiko shi an yi bincike duk makkan ma ba wanda ya iya rubutu sai mutum goma sha bakwai duk makkan gaba ɗaya shi ko baya cikin wanda sha bakwai ɗin ko da ke umaru na cikin masu rubutu to a samo wanda yake zai kawo ya ba da shifta rubuta littafi mai kama da qur'anin nan domin kowane ilimi yana cikin wannan alqur'ani kowane a samu dukkan professors su zo su sa mutumin a gaba ya magana da su kuma ya fi su dukkan su kamar yadda qur'ani mu yafi ilimin kowane professor a duniya littafin nan namu na qur'ani ya fi ilimin kowane farfeso na kowane fanni a duniya idan yana neman labari ya nemi malamanmu masana su zo su yi masa bayani an karantawa annabi labarin waɗannan annabawa to yanzu kuma za a sa wata sura a gaba wanda su yahudawan kansu suna rowan wannan sura ita ce suratu yusuf aka yi kissar annabi yusufu da iyayensa da ƴan uwansa da zamansa na Misra aka yi bayani filla filla wanda su Yahudawan ma wanda abin ya aifa suna rowan wannan kissa ba su santa filla filla ba sai a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan alqur'ani to wannan shine kissar kissoshin waɗannan annabawa za mu shiga kissar Annabi Yusuf alaihi salam wanda shine babbar kissa a wurin Yahudawa wanda su kissa ce ta kakaninsu suna rowanta ba su santa ma yadda ya kamata ba amma duk da haka dai suna rowanta ta tambaya
Alhaji Muhammadu mai biskit yana tambaya shi yana da ciwon asma ne kuma baya iya yin azumi kowane lokaci yana shakan abin kamar sau biyar a wuni yayi zai da wannan watan azumin wato hukuncin mutumin da yake da ciwon yunwa ko ciwon kishirwa ko an masa aiki a asibiti ba zai iya dadewa ba sai ya danci abinci to waɗannan hukuncin azumin su ya faɗi a kansu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in mai ciwon da zai sha ya biya ya sha ya biya mai ciwon da in ya sha ba ya iya biya azumi ya faɗi a kansa in ya samu dama ya fansa da da mudu in bai samu dama